الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ لنا بهذا المهضر وإن تعطيك بنظرة تأتي لنا بالزفر وبعد آه الحمد لله يوم ثلاثة بقي وتم dubu biyu da sha biyar mun dakon karatu ma risala babin tauhidi wadda karatunmu na baya mun tsaya ne akan alal arshi stawa ya daidaita bisa al'arshi bayanai sun riga sun gabata kan wannan nukta daidaituwa na ubangiji kan al'arshi sun riga mun gama bayanai saura dai kawai dole ka yi imani inda shi ya faɗa dole ka yi imani idan ka musa to zai fidda kai a musulunci ma gaba daya amma wani irin daidaito to shine karatun da muka gabatar a baya wanda akwai tambaya da aka yi wa imam malik allah ya da shi a cikin yana ba da ilimi sai wani a cikin ɗaliban sai jefa mai tambaya ya ce masa wai yaya allah ya daidaita ne a kan allah shi kwatanta masa da ya dube shi ya ce al'istiwa umarumun amma da ya tambayan imam malik ya sun koyar da kansa sanda ya awa yana shi a ba da ilimi da ya dakatar da ya sun koyar da kansa sanda ya awa guda ya daga kansa sai ke cewa al'istiwa umarumun wal kaifun majhulun والإيمان به واجب والإيمان به واجب أظنك بدعي أخرجه عني daga kansa bayan ya yi awa guda yana shiru abu ya gugu ba ta mara sai ke cewa istiwa daidaito dai ma'alumin abu ne wanda aka an sani inda Allah ya riga ya faɗe shi ba wanda ya ce zai kankare shi lalle Allah ya faɗa wal kaifu majhulun da yaya ya daidaita akan al'arshi duk halittar zaba wanda ya sani majhulun abu ne wanda ba a sani ba kawai wal imanu bihi wajibun imani da lalle ya daidaita akan al'arshi wajibi ne saboda shi ya faɗa wasu'alu anhu tambaya ya yadda ta kuma guluwun wa bid'atu wuce gona da iri ne a cikin sha'anin zatin Allah wa bid'atun kuma bid'a ce saboda ba taba samun wanda ya wannan tambayan ba sai wannan mutum shi yasa Imam Malik ya wannan shi ya kirkiri wannan irin tambaya a duniya yace akhrijuhu azunnuka bid'i kai ina ina ina zaton kai dan bid'a ne akan zuwa ne ku fitar min da shi daga majalisi na take aka kasan dalibai da cika aiki ta ciccibe shi akai sama akan wuyayen mazaje kawai jefar da shi waje to mu riga mun gabatar da abin nan karatu akai babu wani bukatar sake dogon abin nan illa iyaka dai kawai ka tsaya akan lallai ya daidaita a kan al'arshi tun da shi ya faɗa kawai shi kenan tun da ya ce a rahman al'arshi kuma ka yarda kar ka kafirce wa ayoyin da yake yana ko ina din ma karke za ka kawo yan da barbaru duk shi ya faɗa ko ma kuma ina ma kuntu kaga ba wani littafin wani malami bane balle ka je kana da magana kan malamin baka yarda da shi ba ba ma hadisi bane kaga hadisi shine wai saboda a yarda da shi ne ba a yarda da gaske ne yake magana yin tashi tashi haddasa wani an wani haddasa wani an wani haddasa wani an wani an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ko ba wani haddasa haddasa nan wai me yake nuna wai wai a yarda daga annabi ne wani ya ji wurin wani wani kuma ya ji wurin hakan shugaba wajen ingancin cin ko to ka taba jin an zo aran ma zai karanta alkur'ani ya ce ma haddasa wani an wani an alaran ma wani an goni wani an gangaren wani an an an an an abdullahi bin mas'udin ko kuma ɗaya daga cikin gwanayen qur'ani nan an ubay bin kalaf ko kuma an abu musa ash'ari har ya kai kansa misali sai ya ce an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alillahi azza wa jalla ko kuma qala allah azza wa jalla bismillahir rahmanir rahim sai fara karatun qur'ani haka ce kan kawo isnadi ya girmi isnadi ai qur'ani ko qala allah wa ajwa bayan mai karatun Qur'ani ne zo zai ce a'udhu billahi zai ce a'udhu billahi min sharri qala Allahu azza wa jalla إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا كاتب لي الدنيا أياجي من إسنادي سؤال لن يفعل وهو ما أقوم دون إلا بقية إناد إناد تعرفكم wa huwa ma'ahum aina ma kanu duk inda suke ina tare da su su bayina in ji Allah kai ka zo ka cewa bi ilmi to in ji wa kaga baka san usulul fiqh ba kenan don shi zai gwada ma wani irin magana ce aka yi anan mujmala ce ko mufassala ce ko muqayyada ce ko mutlaqa ce ko mukama ce ko mutashabiha ce ko wani irin aya ne aya ne mukami asili bayanin take ba bukatar wai sai an kawo wani sharhi ba kuma musulmani ba ne dunkulallen magana balle sai an fasa shi an yi sala sala da shi ya ce kawai homa kuma ina makan duk inda kuke yana tare da ku to ka gaya min wace magana ta ɓuya wanda akwai ma'ana tana ɗaukan wani fassara a larabci misali wanda kar a ce wancan ne kuma ƙila wannan Allah yake nufi irin wannan babu wannan a fili maganar take yace yana tare da ku duk inda kuke sannan sai ka zo kake a'a fa da ilmihi ne ba a nan guri zaman lafiyan ka kawai wani wanda masanin Allah ya zo ce ma ramanu ala ai ai gashi misali ko misali yan koma zai kawo ma risala daga makamantar su ta ce masa gafarta malam jayayen nan mu yanke ta karka yadda ma ka bata jijiyoyin wuyanka su duka fitowa da yawun bakin ka kare kana wanda kanka tambaye shi shin al'arshi kam halitta ne ko kuma al'arshi Allah ne dole sai ce mami in al'arshi Allah ne alloli nawa kenan an taba abu Allah ne kuma ya zama bawan Allah? Allah Trinity kenan na Kirista. Allah ne ya ce Allahu la ila illa huwa rabbul arshil azim. Ha? Ba gane ba? Yace Allah shine shi kadai ne ba shi da abokin tarayya ba shi da shine ubangijin al'arshi a alashi ne kenan. An gama, right? To, tun da halitta ne akwai lokacin da ba shi ka tambaye shi lokacin da ya al'arshi ya ga kansa akwai shi da kafin a yi shi daga ran da al'arshi ya gan shi akwai shi ka yi rifas baya daga ran da aka yi al'arshi zuwa a naɗe ƙasa wanne ne ya fi daɗewa ku gane wannan tambayar ka tambaye shi daga ran da Allah ya halitta al'arshi tunda halitta halitta Allah ne ya faɗa Allahu la ilaha illa rabbul arshil azim to daga ran da ya halitta al'arshi zuwa a busa kaho karshen duniya kenan da kuma daga ran da ya yi shi a koma a yi baya baya da Allah yake kafin babu al'arshi ma'ana in har an san yaushe ne Allah zai ya fara hika yi lissafi mu ji adadin da Allah ya yi kafin ya yi al'arshi daɗe wanda Allah ya yi wanne ya biya ai an comparable kwana nawa al'arshi ya yi ina dangana shi da Allah Allah yana da kwana yana da shekaru yana da yawa to yawan shekaru a subhana kullu yawmin huwa fi sha'n to daga ran da aka yi al'arshi ribas babu iyaka babu farko duk wannan babu farko fa Allah nan ba al'arshi ana nufin zan da al'arshi wato zagaji ne da wannan dogon zango bayan kuma ya gaya ma qur'ani wa ma masana min lugu ko ba qur'ani bane ko da wasa wato gajiya ba ta taba yafana ba in ji Allah belle in huta kai ne za ka yi tamba kai kai kai gaba ɗaya ka sare kuma Allah ba da bukata Allah ba shi da bukata shi ne ma ma'anan kalmar nan da cikin kawai wal qiyamu bin nafs ya wadatu da zakinsa kai kake bukata na wani abu wata rana a ce kai yau kan faɗi lokaci ya kai yanzu kan faɗi bukatu da kaza to lokaci ne yake nan Allah da baya hutawa baya zama auzu billahi yanzu yayi al'arshi bari ya zauna to kafin yayi al'arshi ina yake kada ya kamata ka tambayi kanka tunda mai qurtubi din nan malami ne na duniya gufa a malamai yace maka li annahu kana wala makan domin ba shi Allah yana nan tun babu wuri ma ba ma al'arshi ba da al'arshi yake zaune a kan wurin ha wurin kanka tun babu shi Allah nan sai ka tafi magana sai ina Ali kawai na al-Baghdadi da na bude na karanta muku kawai lanna kana wala makan wa huwa al-ana ala ma kana alayhi sai ne Ali yake yau din ma ka huya al-arshi da lokacin da ya al-arshi da bayan ya al-arshi yana na a yadda yake kafin ya al-arshi bai canja ba in kuma kace ya canja ka mai da Allah kamar shugabannin kasa na mutanen duniya ta headquarter na mulkin shugaban kasa yana a Lagos ne warai baban gida shi ya dawo da shi Abuja arewa kenan Allah ma haka ne da yana wani wuri yanzu ya canja headquarter mulkin sa ya dawo da shi al'arshi a uzu billahi kuma dole wallahi in dai Allah zai zauna kan alashi wallahi dole sai ya fi shi karfi ya fi shi faɗi zai iya kwamar din nan wani hankali zai zai yarda da wannan kana ji hankalin ka zai kama kai kujerar da kake zama wallahi ka fi ka karfi in kuma ka fi ta karfi kana zama kanta wallahi karyewa za ta duk kujerar da in dai ba ta fi ka fi ta karfi kana zama akan ta wallahi karyewa za ta wani yaro yayi wani abu mai kama da kujera ya ce ma ga kujera bismillah ka zauna ka gani in ka fi shi karfi wallahi karyewa zai kuma dole ya fi ka faɗi in ba haka ba sai ka he a nemi kujeran a rasa pat ka zauna gaba ɗaya ka abin da mamaye shi kenan al'arji na uzu billahi sai ya fi Allah haɗi ya fi shi karfi sannan mala'ikun da suke ɗauke da shi kuma sai an sake kallon su an dube su an ga su inne ne da suke ɗauke da Allah renin hankali wai yana saukowa da asubahi kullum sai annabi ne ya faɗa hadisin bukhari eh ya faɗa amma magana ta karfin ka duk malamin duniya baka fi suyudi ba in in jurin ka sanin hadisi ne suyudi da yazo hadisin yanzu li rabbina inda sulusi lil akhirah yake bin al mutashabihati wanda banda Allah ba wanda ya san yake nufi da wannan wai bayan nan kuma wal iyaz billahi wai kullun juma'a da yamma wai Allah yana taukowa ya mala'iku suke ɗauko shi a uzu billah duk ibn taymiya ya kawo a cikin minhajul bid'a na shi minhajul sunna ne ko bid'a mala'iku guda hudu suke ɗauko Allah wai akan alarshi ka duba Allah fa da ya aure su to wannan ne zaka wanda kanka Allah da waya mala'ika yana ɗauko shi da shi da gadon da yake kai ya sauko da shi wai duniya wai duniya ne za ta dauki wai wai wanda za ta dauki al'arshi kamar ma Allah kamar shi lamarin da babu kusa da al'arshin da sammawa da wani arbi kursi ma ya lauke su wai sai ga shi kai wai zai fito kai kanka ka san ba Allah bane namu Allah nan bane wallahi a wallahi ba shi bane ha wai yana fitowa a'udhu billahi haka wa doguwar abin nan jallabiya ne ake ce da ko zulaika wallahi tallahi kuma fiskan da wai yana kama da na annabi adam wallahi tallahi bincike ba abinda bada kai gaba malam mala'iku kuma guda hudu suke za su dauko Allah kai ka ji don Allah wannan wai wai irin wa'annan zaka biya wai su kuma yan kuci ba su kai su gano wancan wani minhaji suna wake da shi ba kowa bane yake da shi balle ya ga magana su kawai sai a rika gano ba su san in ka faɗi wannan sai ka rikirkita shi ya ce a ina ƙwari wani wani lamarin sai an dauko fa buida da zika zam sai hau karkarwa so wannan ba shine Allah mu ba mu ka a wallahi ba shi ba Allah mu ta'ala Allah an zalika uluwan kabira wallahi ya dauka gabarin wannan irin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Allah ya tsarkaka ya daukaka ya ya girmama ga wannan irin sifofi da suke sifanta shi wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin saboda ka kar mutum yadda ko kusa a bata ma aqida a gurɓata masa aqida a ce ba wai Allah wai shi ne wai wannan wannan da ake wannan irin sifar da suke sai dai Allah su daban namu daban mu kan Allah mu bai kama da komai nan ta ya zauna kan ai kuma shikenan ai mutane suna zama ai ina zai saka misali shehu saboda haka abi malamin kirki a san Allah karka biyo wani tambele wallahi ba sani bane shi yasa suke suke yarda da irin wayannan shilbici على الأرش استوى يا وتديديت بس على الأرش استوى أن يضيق به ديديت وده تداتي دشي ina gaya muku kullum shi Ibrahim tambayar da yake wa masu irin wannan ra'ayi na duk duniya yake yana jira ku bashi amsa kun ce wa ma kuma yana yana kan al'arshi ne kawai yana cewa wa kuma yana ma kuntum kuna cewa fi ilmihi yake musu yana so a gaya masa waye ya tafi ya bar dan uwansa da Allah da ilmi an rasa mun rasa waye zai bada shi wa amsa har yau wani ya fito ya da alƙalami sai rubuta in ma ba zai iya faɗi ba babu waye ya aka yi suka rabu Allah ne za a mayar a'udhu billahi jahili shi yana kan al'arshi ilimin sa yana kai a'udhu billahi Allah ya kyautata wa 'ala al-mulki ihtawa wa 'ala al-mulki ihtawa to gurin zamu tashi yau shi Allah ya tattare mulki gaba ɗaya ya tattare dukkanin mulki gaba ɗaya Allah ya kewa dukkanin halittarsa gaba ɗayansu da mulki walawul asma'ul husna kuma duk kyawawan sunaye gabaki ɗaya na Allah ne sun tabbata gare shi wannan gurin walawul asma'ul husna inda babu ne na akida akwai abubuwan da ake so a kudure to akwai matsalar da kuma in ba zurfafawa aka yi ba ba za a tadda ta ba sai dai kai ta wucewa kai dai kawai ka sani asma'ul husni wani in an ji asma'ul husni kawai shi iya abinda hankalin da yake tsayawa yake cikewa shine wayannan sunaye daga Allah zuwa saburu haka ne yawanci amma waka haka suke dauka daga Allah zuwa sabulu ta san daga hadisin da ya zo cikin littafin Abu Isa ibn Isa ibn Saura Imam Tirmidhi ko ake mata kokuwan su din ma ɗan izara suna zare wasu a cikin waibar ba na Allah bane billahi da kunne na na ji suna zare wasu wai ba su inganta ba a ce ko takaicen takaita gaskiyar zance shine ne inna lillahi tis'atun wa tis'una din nan an fifita su ne an fifita su ne falala suke da shi shi yasa aka ware su su 99 ne warewa na fifiko ne amma sunakan Allah yawan su banda Allah ba wanda ya san adadin su wannan kan ka- ka ka rike wannan da kyau banda Allah ba wanda ya san adadin sunakansa su din ma matsiyata ne su wabiya matsiyata ne sun san me yasa na faɗi haka idan ga zan samu ba wahabi akan wannan matsalar kamar yadda na taba jin Jafaru nasu yana wance kali da wannan wannan matsala wurin sanadi yana musun wayin su sunan Allah irin su almuntaqim wai ba sunan Allah ba a'udhu billahi so da zan samu ba wahabi irin wannan matsalar matsalar asma wa sifat wallahi sai na daure shi na tamke shi na kai shi lungun da bai isa ya motsa nan da can ba wallahi wallahi saboda idan kana sauraron addu'o'in da suke yi daga kan ubansu su dai ko limamin haramai ne nan wanda ko da yake sun ce wai ko sun tuɓe shi ne to zuwa dukkan inda suke tahajji tahajji tahajji din su akwai addu'ar da suke yi wanda suka gaje ta wurin ah, wannan makafon nasu dimbas shi ya kirkire ta a cikin ta sun akwai addu'ar da bimba zai yi da ita zan ruguza su cewa muna roƙon ga Allah da sunakenka kyawawa wanda ka saukar a littafinka au an zalta min kitabin za ka ji kullum in suna cikin addu'ar nan na tajidin su da na menene menene au an zalta fi kitabin wanda ka saukar littafinka ko wanda ka gaya annabin ka gaya mana au asarta fi ilmin gaibi indak ko wanda ka ware kanka da shi ka kaɗai wato ka keɗe kanka da saninsa kai kaɗai ya zama gaibu kai kaɗai ka san su wa'annan sunaken ina kama kafa da su suma ashe akwai waɗanda ashe banda Allah ba wanda ya san su shi yasa nake muku yawan sunaken Allah wa'inda wanda aka dan fitar ne kawai ba su din ma ba su kada aka fitar ba yake au au allamtahu ahadan min khalqi ko cikin sunakenka wanda ka sanarwa wani daga cikin halittunka ashe akwai wasu sunaken Allah ma da Allah yake ware wani ya ba ya kimsa masa shi ya mar ilhami ya gano sunan Allah ne ya tarbon Allah da shi ya ta samu ya zama ya gagare ku kura da aka yi ba ku san Allah ne mar ilhami nauyin suna ba daga cikin sunakensa ya samu ismi da kake ji ana cewa ismi wani ya samu wani ismi ismi ya samu ya yi kuɗi ya gagare ku ko ya yi ilimi ya gagare ku ko ya yi jama'a ya gagare ku ko ya yi samu hikima ya gagare ku kurasa in ya tashi yana magana kowa sai ya gamsu to wayan sun ismi suke samu Allah ya ware bin ba ne ya kirkiri wannan addu'a tana nan a cikin in ka dubi qur'ani wanda ƴaƴan dan sa'ud suke daukar nauyin buga su ana kyautarwa dinnan yau zau majanan wala yubau dinnan in ka duba can karshen qur'ani zaka ga wannan addu'a du'a khatmil qur'an dinnan karanta ka zaka ga wannan bayanan da nake na bin baz ne kai ba ka sani bai ka sani nashi ka su suke da kuɗin man fetur sun bubbuga qur'ani suka tusa ka ita yawanci zaka ji suna yaurin tajiri to ya za ka yi da wannan na ji da kunne na fajar faɗo na cewa waɗe alhannan ba sunan Allah bane almannan ba sunan Allah bane almuntaqimu ba sunan sai abun sai wanda suka suka suka yi wa rijista tukunna a sunaken Allah yake zama sunan Allah wai ba sunan Allah bane ba as-sattaru da sauransu duk ba sunan Allah bane sattaru zunubi ai sattaru al-uyubi kai afwan ba sunan Allah bane kaga ai baraka ga sattaru ba cikin sura ke ta 99 nan babu shi hannanu ba babu mannanu babu ko to amma a ta ce akwai magana sosai da muka zo nan na ce to bari ɗauko littafin aƙida na Muhammad eh, Abu Hamid an abin nan kai eh, Abu Mansur alalama Abu Mansur al- al- al-Baghdadi in dan biya muku wani karatu cikin aƙidu goma sha biyar da ya kawo a littafinsa wadda kowane ƙarƙashin goma sha biyar ɗin nan ɗaya kawai tana da aƙidu a ƙarƙashin ta rassa berkete wanda ba masu yawan gaske wanda kowanne ana bukatan a matsayinka na ahlus sunna ka kulle su tukun kan ka zama ahlus sunna ahlus sunnan gaskiya da gaskiya ba ba Allah ne sunna ba an ka- an san Allah ne sunna ko ina Allah ne sunna waye zaka fiye a cikin masu ya mu ahlus sunna kaza kaza wani malami ya dan malamin bid'a ya ya sha bid'a ya koshi a gurin a cikin wurin wa'azin kana ritsa dan iska kana tambayar sa menene kam sharuɗan da mutum zai kulfili kafin ya zama ya amsa ahlus sunna wallahi wallahi kabir gombe na rantsi da Allah sai ya sauka daga kan mimbarin ai kuma in ba sa kai ba yake ci duka eh don za za ka kure shi bai sani ba Ha, abin da ya sa na ce za ka kure shi a cikin kulle-kullen da za ka kulla kan ka zama alu sunnan dole sai ka kulla akwai waɗanda ba za a taɓa daidaitawa da shi ba shi an gine shi tun daga ran da ya shiga firamarin wahabiya aka aka kautar da ra'ayinsa aka ce masa wannan abun ba addini ba to a ciki akwai shi dole sai ka kulla shi kan ka zama ahlus sunna karamar waliyai ka yarda akwai waliyai kuma suna da karama dole yana ciki wallahi tallahi kuma shekara dubu da wani abu da rasuwar mai littafin da ba da rubuta shi ba kan ka zama ahlus sunna suna nan akwai abubuwan da dole sai wahabiya fa ko za a yi banda su aure sanar da cewa Allah yana ko ina din nan kaga shi ma dole za a yarfar da su aure to anan akwai babin da nake so ku duba a rukuni na biyar rukuni na na na biyar a wannan littafin al-baghdadi yace wa qalu al-sunna sun tafi akan fi rukuni khamis sun fada a rukuni na biyar wa huwa al-kalamu fi asma'illahi ta'ala wa awsafihi shine zance akan sunayen Allah wa awsafihi da sifofinsa to anan bari mu dan ja karatun gaba saboda ku gane sosai yace wala wal asma'ul husna kyawawan sunaye sun tabbata ga Allah وصفات العلا كصفوفي مدوكتا كو كو باغا با لم يزل في جميع صفاته واسمائه يا ورين كراتو يا زيفا كركا غوجي تعالى دين لم يزل بجميع صفاته واسمائه الله bai gushe ba a Allahnsa yana nan tare da dukkanin sunayensa da dukkanin sifofinsa gane wannan bayani ko bai gano ba lam yazal bi jami'i sifatihi wa asma'ihi bai gushe ba shi Allah a Allah sa tare da dukkan sifofinsa da dukkan sunayensa yana tare da su bai gushe a haka ba ba wai wani lokaci bane yayi su sifofin ko sunayen ba wannan shine aqidan da Abu Muhammad yake amma ta saba da aqidan ash'ariya wanda mu muke kai shi ma ash'ariya yake amma nan ya ajiye ash'ariya Alo, da kuka karanta risala an muku wannan bayani? Aƙidansa ya saba wa saboda ba haka aƙidan ba haka ash'ariya take ba. Cewa lam yazal bi jami'i sifatihi wa asma'ihi Allah bai gushe ba yana nan tare da dukkanin sifofinsa da dukkanin sunayensa bai gushe a haka ba ba wai daga baya bane ya zama yake da su wasu sun ba wannan shine ra'ayi ko kuma aqida ta imam abul mansur al-maturidi amma abul hasan al-ash'ari wanda muke kan mazhaba aqidansa ba haka bane na ash'ari zaka ji shine anan wannan da yake matafiyar sa ne zaka ji yanda zaka ji ya saba da nan to ya za a yanzu kai ka ji fa za ka ji za mu hada za ka ji kuma wannan duk duniya sun sallama wannan littafi duk duk bangarori ba wanda yake da ji akan wannan bugu da ƙari sai yake maka ta'ala me ta'ala kwanan nan na muku bayani sai ku gane karatu na dama ba za mu wuce ba in na ba ku karatu in mun zo wucewa a karatun zudu ne to sai na sake tambayan ku me me ta'ala ce muku vocabulary ne to yana yana da ma'anoni ne da ala me ba ina mutaradifat din sa ina mutaradifat nasa kalmomin da yake mutaradifan sa subhanallah wurin fassara muku tanazzaha an sharikin aw fana'in ban ce ta nazza ai ta'ala subhana duk ba nan ban ce ba akwai taqaddasa ma taqaddasa ta'ala tanazzaha subhana duk ba nan su da mutara da faili to ta'ala ai tanazzaha ko kuma taqaddasa ko ko menene kuma subhanahu aha an takuna sifatuhu makhluqatan ya tsarkaka ga barin ya zama wai sifansa ya zama wai makhluqa makhluqatan abun halitta ne sifan Allah kuma a ce halitta ne Allah ya tsarkaka ga barin wannan ya tsarkaka ga barin a ce sifansa halitta ne wa asma'u muhdathatan ta'ala kenan shi ma ya tsarkaka gabarin a cewa sunansa fararre ne sunansa a ce fararre ne Allah ya tsarkaka gabarin wannan to abu Muhammad fa mazaban aqidar da yake rubuzawa anan a ce sunansa fararre ne Allah ya tsarkaka gabarin wannan in ji abu Muhammad anan ta mu dawo nan ka ji abin da aka faɗa yace a rukun wa qalu ahlus sunna sun tafi akan fil rukun al-khamis a rukuni na biyar wa wal kalam shine zance fi asma'illahi ta'ala cikin sunayen Allah madaukaki wa usajihi da kuma sifofinsa inna ma akhadha asma'allahi ta'ala abin da ake kira ake riƙa dai a janibin abin da shafi sunayen Allah maɗaukakin sarki a tauƙif alaiha wato sunayen Allah tauƙifi ne an san mai tauƙifi to shi masar da sake tambaya a ce min a tauƙifi in an ce abu tauƙifi ne wato an mara iyaka ana ma'ana iyaka kaza iya ƙur'ani kaɗai in yayi ake du ake neman sa a ciki ko iya hadisi kadai an gane tauqifi yana da an dabaibaye shi iya kaza ba a nemo shi a istishab istishab istishab kaza kaza masadir tashri' din can da muka karanta a baya tsallake tauqifi ne shi daga qur'ani sai hadisi kawai ake ko kaza ake nemo suna kan Allah ko ijma'i misali haka kai ko kiyasi ba a yi a wannan bayani da suka yi wa sunan Allah ai kiyasi a gano su wani sunan Allah ba ai tauqifi ne shi ya an a tsare an dabaibaye shi iya qur'ani da kawai hadisi da ijma'i ake ciro sunatan Allah imma bil qur'ani an yi wakasin sa in ma dai ya tsaya a iya qur'ani kawai in Allah danganta wa kansa wani suna a qur'ani to ya zama sunan Allah wa imma bis sunnati sahihati ko kuma sunna sahihiya in an same shi a sunna sahihiya hadisi ingantacce da annabi ya danganta Allah wani suna to shi ma ana daukar sa sunan Allah wa imma bi ijma'il ummati alaihi ko kuma al'umman musulmai shi ijma'i malamai akan wannan abun sunan Allah ne yana iya zama sunan Allah amma wala yajuzu itlaqu ismin alaihi min tariqil qiyas bai halatta ba a sake suna wa Allah ta babin qiyas na uku din na amsalul tashri kana shine ai ma'auni na uku ko to ba ba halatta ba ayi wa Allah suna ba a babin qiyas sunan nan babu shi a qur'ani babu shi a hadisi babu shi a ijma'il ummati a ce wai a qiyasi wani ya ijtihadi bai halatta ba a sunan Allah an gane wannan a rike fa gam karatu ne wa hada khilafu qawlul mu'tazila amma wannan sabanin su kuma zancen mu'tazila albasariya amma mu'tazila wanda suke na bangaren basara wa ijaza ya idlaqu asma alaihi bil qiyas su ya halatta wai suka ce a sake wa Allah suna ta hanyar yin qiyasi za a yi qiyasi a yi wa Allah suna ta hanyar qiyasi an gane bayani وقد أفرد الجبائي في هذا الباب إما آه وأن الجبائي فقد أفرد يا وجه حدي شيء الجبائي بمعتزلة ne na basara bangaren basara fi hada ba wannan fannin hatta sama Allah mu'i al abdi har ya sawa Allah wai sunan Allah wai mai biyayya wa bawansa wai cikin sunakin Allah akwai al mu'i al abdi mai mai yin biyayya ga bawansa wai me yasa idan a dawo muradahu idan bawa ya je roki Allah Allah ya bashi muradin sa da ya nema to Allah ya bi bawansa wai kaga ya yi kiyasi ya tar don haka Allah ana iya kiran sa ma wai mubi alli abdi ya uzu billahi mai biyayya ga bawansa ka jawo ba kana karatu zaka ga rikici iri iri malam ba don shi muka zo karanta a littafin wannan littafin da muke karanta da su injiniya su adamu injiniya wannan littafin muka karanta a ƙidu duka na musuluncin nan su arama su wafa abu da sauransu karatun ya gurgunce a hanya وسماه معدلا للنساء إذا خلق فيهن الحبالة كما wai ya sa masa kuma suna wai mai wai mai abin da mai ba Allah sunansa ne mai mai ba wa mata mai yi wa mata ƴaƴa a ciki e mun yadda ai Allah shi ke kera jinjiri kam tabbas ko ko ba ga bane to amma kuma ɗaya da cewa shi ne kaza a haɗo shi wai da jinjiri auzu billahi sannan wa zalala wal ummatu fi hadhihi al-jasarati allati turithu al-khasara al'umman musulmai sai suka batar da shi suka tafi akan batansa a ciki saboda wato wa zalala wal ummatu ala fi hadhihi al-jasara al'umma ta tafi akan batansa kan wannan wato jaruntan wofi da yi na banza da yi akan jara'a da yi na wannan irin iya shege na wai yana raɗan Allah sunake ta iyali alladhi turisul kasara wanda suka gadar masa da asara qala ahlus sunna ahlus sunna su suka tafi akan cewa kad ja'at sunnatu sayyatu sunna ingatacciya ta zo bi anna Allah ta'ala bi anna lillahi ta'ala cewa Allah madaukakin sarki tis'atu wa tis'ina isman yana da suna ke 99 wa annan man asaha ka sani duk wanda ya kiyaye wa'annan su da ke ya haddace su da kalal jannata hakika zai shiga aljanna a ya tabbata amma walam yurad bi isaiha dhikru adadiha wal ibaratu anha ba ba ana nufin wai kawai ana nufin wanda ya haddace wanda wato kiyaye su din nan ka zo kawai ka kirga ka kirga ka karanta su ka kirga su ka wuce shikenan zaka shiga aljanna bane nan ga arne ma zai iya ya koyar da za a karanta su ya karanta ya shiga aljanna ya barka eh ba arne ma sai in ya iya karatu ana rubuta iya rubuta su da transliteration ne da yaren boko sai karanta ya barka a kuna da daɗe aljanna kana nan kana fangon fangon to ba shi yake nufi ba fainal kafira kad yadhkuruha hakiyan ai kafiri ma zai iya ambaton su ta hanyar hikaya ya karanto su dukan su hakiyan la wala yakunu min ahli jannati ko ba zai shiga aljanna ba don ya karanto su shi kafiri ko zai shiga wa ina ma arada bi isaiha abinda kawai yake ake nufi annabi yake nufi da kiyaye su din al ilmu biha ka san su kowane sunan Allah ka san ka san shi sai an ce Allahu me Allahu wane mutum ar-rahman sai kai bayani me ar-rahman kai sharhi ko ar-rahim haka a asabu ka san me yake nufi ka san shi wata kado ma'aniha ka kulle kuma ma'anoni suna kin shi ne kiyaye wanda ake nufi min kawalihim bisa wato kamar yadda faɗin laraba fulanun zu hasatin wa ihsa'in idza kana da ilmin wa aqlin sai a ce wani nan fa kai ma'abocin hankali ne hasat shine al-aql war ra'ayi mutumin nan ka yana da hankali yana da ra'ayi mai kyau in an ce kuma zu hasatin wa ihsa'in ihsa'u kuma shine irge ya iya lissafi wani yana da lissafi na ce kai wani baka da lissafi me ake nufi baka da kai kana yin abubuwan ka karare shi ba a tsari so daga a rike wannan to ga ga mahallu shahid na duk abinda muka faɗa a bayan nan yanzu aka ji kamar an rubuce shi kuma al-baghdadi ya ce qalu ahlus sunna suka tafi akan inna asma Allah ta'ala sunakin Allah madaukakin sarki Allah salatati a gatamin wato gidansu uku ne rabon su sun rabu gida uku to da Allah ta hankula kowa da kowa ta hankali ya ji wannan bayani sunakin Allah gidansu uku suka rabu izmun minha kashi ɗaya daga cikin ukun nan ya dullu ala zatihi yana nuni ga zatin Allah ne in ka raba sunakan Allah gida uku kashi ɗaya a cikin sunakan Allah suna nuna zatin Allah ne kalwahidi in an ce alwahid yana nuna zatin Allah ne zatin sa makaɗaici ne walganiyu haka alganiyu yana guda suna ne na Allah da ke guda zatin Allah wal awwal shi ma na gwada zatin Allah ne al'awwal wal akhiru haka nan ya dai wala wani ya laga kala kala murmushi ka ji al'awwal al akhiru to ba mu ji az-zahiru al batin ba tukunna in da taki kan da kan da ruwa Abdullahi al-awwal al akhiru al zahiru al batin ko ta daga an daɗin tawo ba mata ko sai a nasi a yabta ka a fama al'awal wal akhir al zahir al batin to duka waɗannan sunake ne wal jalilu haka al jalilu suna ne na zaki wal jamilu shi ma shi kadai ne yake gudawa a zatinsa wato sunake ne na zati وسائر ما استحقه من أوصافه من أوصاف من الأوصاف لنفسه ثورا sunacin da Allah ya cancance su wanda wato suka dace da zatinsa subhanahu wa ta'ala kun tuna karatun da muka yi a baya a mukaddiman wannan littafin har ma na kawo muku misali da ayoyin suratul hashir هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم ها نساك تمكو دي ساك هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس shi kuma daban ne ya sake ce huwa lawal khaliqul bari ai na yi bayani a wurin kuntuna a baya ku koma karatu tun da na riga na yi bayani ba bukatuwa kuma daga komawa wa ilmun akwai kashi kuma cikin uku wanda yufidu sifatul azaliya yana fa'idan da sifofin Allah na azal wa'ancan alwahidu alganiyu alawwal wal akhiru aljalilu aljamilu da makamantan suna gwada zatin Allah ne to akwai sifofinsa kuma da suke gwada wato sifan sifofin Allah sunakensa kai da suke gwada sifofin Allah na azal kan azal yana tare da su alqaimatu bi zatihi wanda suke tsaye da zatin Allah ina misalin su shine alhayyu alhayyu kenan kalhayyu alhayyu sifan Allah ne a sunan Allah ne da yake gwada wato yake azali akwai ran da Allah ba mai rai bane tun azal shi mai rai ne kai ba kai ba kai ma tun azal kana da rai babu kai ma balle kai rai ɗaya ɗaya kenan shi yasa yake cewa wa tawakkal ala alhayy alladhi la yamut in zaka dogara karka dogara da wani ha mu kuma da muke da wani a gwamnati banza ka dogara da Allah wadda baya mutuwa wane kwana kaɗan za a sauke shi ko zai sauka duk mulkinsa duk daɗewan mulkinsa sai ya sauka ya sauka ka dawo almajiri miskini a zama dariya shi ma ya da abin tausayi in yayi wasa balle kai da ka dogara da shi ka dogara da Allah da baya mutuwa ko ba masu dogara da wasu mu kuma da muke da su ne mu za a rena wa hankali kana da ɗan kaza ɗan kaza senator ɗan uwanka a chairman a wani ɗan majalisa kai duk motsi ya maka kaza ya ma mota in za ka aure ma to shi ma wata rana zai zai gama ya dawo gidan kawai to za ka dogara ka dogara da guwayi gagara misali mai kowa mai kowai wanda yake da komai ba bukatar komai ko Allah yana da kudi dukiya ba a bai da bukatar kwandala in kana son kudi fashe da shi kawai so alhayu kenan suna ne na Allah wanda yake na azal wal qadir haka iko tun azal Allah mai iko ne saboda ikonsa ne ma duk abin da tashi yake yin sa wal alim sannan ilimi tun azal sifa ne na Allah ilimi ta ji wani daga baya da ya ce wai wai yana ko ina da ilimin sa to tun kan ya ko ina yake da ilimi an gane gashi ai ba ni ni fada ba ba ni ni fadi ba gashi in ji malamin shi ko ha to tun da tun azal yake mai mai ilimi a ce tun bai wurin da kake cewa shine wai da ilimin sa ne wurin ne wai ilimin Allah ne ke wurin to tun bai wurin ba Allah yana tare da ilimin sa kana ji da yayi wurin ne yake to bari in tura ilimin wurin ko ya wane mutum ta'ala Allah an zalika uluwan kabira Allah ya daukaka gabarin wannan ya tsarkaka gabarin wannan daukaka tsarkaka mai girma wal murid to kar fa ka dauka muridi fa annan ke nufi na muridin shehu ne a a murid mai nufi dan larabci sai an kani shehu zaka je na cewa tarani muradan la muridan a diwani ko ai bana kai kai muridi shehu muridi shehu ibrahim muridi a a shehu yace tarani muradan la muridan sai ran da muka je zaka ji yaya abun yake rani muradan la murida a yanzu haka almajiran sa Najeriya ma akwai wadda ban muridai ban muradi ne shi irin su Maulana Sheikh Sharif Ibrahim Sale yanzu ya kai matsayin muradan ba a inda zai bukata ba inda zai kai kokon bara shi kansa authority sai dai a zo a bukatu a zuwa gare shi ya kai sa'adatul anam shi ma yanzu hakan nan maulana shi sharif a yanzu hakan nan wallahi ya kai arzikin halitta gaba da a yanzu haka saurari maganar da shi da yaro kwana kwana nan yayi akan sa malam cewa shi bai san ma akwai ana da irin sa ba yanzu a duniya shehu yana magana ne da yake kasan sai dai shi kenan su manya haka haka lamarin su yake kowa zai ba- baya duba kansa Mm, sai ba zai ba zai wa sai dai kawai shi kuma sh- sharu ba za ka gane abin sai ka kalli wani wani inda suka taba haduwa a Maiduguri ka sha dariya Mm. shehu a suka gabatar delivery wani majalisi tare a gaban manya-manyan mutane ne ma lokacin su eh, hada su gwamna su waye-waye shehu ya taho ya shigo filin taro kawai maulana shi shari'a tashi da su gwamnan da zuwa aka zo aka tare shehu da zo ya kama shehu haka suka abin nan suka kai zuwa mu'anaka suka yi suka rafo shehu har wurin zama shehu ya zauna da aka zo za a gabatar da shehu da aka ce na ai ka- yad- eh, MC ya bada wuri kawai ya ba da wuri shi kan ba ruwa ba za a kwando ba ne a ce maulana shek sharif shi zai zai gabatar da shi zai zai gabatar da maulana shi habba da ya fara magana a kan shehu lahi subhanallah eh an rufe aka ce kar shehu ya yi magana to an gama kawai a yadda ya nuna ka a duk duniya a lokacin ba wanda ya taka kadamin da shehu ya taka ai shehu da ya kuma da ya hau wallahi tallahi yadda ka san ya shaɗi maganganun da sharuɗin yayi kuma ke ai in dai magana ake yi ta haƙiƙa da ya fa- da ya fara bayani ke to kaji bayan Allah da kyautata zato malam to a yanzu dai a faɗin duniya shai baya da aminai da suka wuce mutum biyu a faɗin duniya duk duniyar nan da shi maulana shek sharif ibrahim salih da kuma khalifa ismail khalifan shehu tijjani yan mota shau bayi da mutanen da suka kashe duk duniyar nan duk abin da rana ke haskawa aminai bayi da kamar su a malamai kenan nake nufi bayi da kamar su har ya bai wasiya in dai sharu yana kusa baya nesa shi zai tsaya kan kamar tun dokta yana da rai ba shi wasiyan nan yace duk in in sharu yayi miza yace khalifa ismail khalifa ismail kuma kar ku rika jin sunansa haka kawai fa ana wucewa ka dauki lamarin da wasa duk duk Najeriya ba a da wanda yake da yawan hadisai a kansa in ka cire Maulana Sheikh Sharif shine muke so ga cewa shi na duniya ake magana babu kamar shi Khalifa Ismail a ilimin hadisi Bukhari Muslim Tirmidhi Abu Dawud Nasa'i dukkan su sitatu shahi guda shida nan kaf ya haddace su ka gaya kowa dukkan su suna kansa wallahi in ana jin sunansa ana daukan abun mai sauki to ya kamata ku san waye ne a Kano dai ba a da wanda ake zuwa gaban sa gurfana a ilimin hadisi da ya kai khalifa Ismail dukkan dukkan su Sheikh Muhammad Al-Muqtar wanda ya gagararre a ilimin hadisi din nan ana magana Najeriya kenan su suke zuwa suna fatawan ilimin hadisi a gaban Maulana Khalifa saboda haka kar ka ji kullum ina ce khalifa ba haka kawai shehu da zai zama da shi amiri kana ji ai kai ba kanka ka ya gabata ka abin nan to duka fitar jahil din nan suna cikin kayan sa wannan bawan Allah kai kake da bukatar wani ka riƙe mujalladi na kaza kaza duk suna kansa ka duwa tijaniya ba mu da muke da wannan wannan iska yanzu yana fi tsara arbauna rit kana rike ta kuma ya kai sai to janar saka da rajana wallahi sai sai ka ƙure shi a hanya bari iya kawo ta ba hadisai arba'in din nan ko da biyu da gyara din nan ko hamsin bugun kanon nan alƙur'an sai sai sai sai fuggo don ido lawo ba zai iya kawo su ba matsiyaci amma wai shi bubu bubu bubu bubu kamar wani hadiri karatu daban ihu daban da fitara daban daga so mu gode wa Allah subhanahu wa ta'ala muridu sunan Allah ne muridan kenan ko yana cikin sifofinsa nufi Allah tun azal yana yana da sifansa na nufi din sunansa tun azal wasamiru da ji wal basiru da gani ji da gani duka sifofin Allah ne na azali amma anan mu'tazila suna korewa Allah wannan sifofin mu'tazila ba su yadda Allah yana ci ba ba su yadda yana gani ba yana ji yana gani ai yayi kama wai da mutane kuma in har yana ji yana gani to me yake ji in ji su shi yasa nake ce muku kana karanta irin wa- wallahi ka bata kai wasa a idusun nan saboda wai me yake ji muryoyin bayansa halittunsa haka ne sai haka ce ai ai su yake ji to kan yayi halittunsa a san da yayi su yake ji muryoyinsu kan yayi su fa wai to don haka ji din nan yana ta'allake ne da hadisi fadarren abu za ka shi ma fadarren ne da babu shi sanda ya halittun ya suke ya musu muryoyi in sun yi muryoyin yake ji da da babu halittun ai sai wani abu ai ake ji in ka ji mutum ya ji to wani abu ya ji wani abu kuma komai inda ba Allah bane halitta ne gani aka ce ai san da ya halitta yake gani ai in an ce an ga to wani abu aka gani gani yana faduwa kan wani abu wani abu kuma duk abu in dai an ce abu to halitta ne abu Allah kadai ne ba abu ba sai sai ke kullu shay'in haliku ko ni duk wani abu zai halaka sai Allah shi kadai to duk wani abu ai san da ya abu kafin ai abu yake gani in an ce yana gani to wani abu yake gani mene abu halittarsa to kan yi su kawai kwana nawa ne kwata-kwata da yin halitta na dangana da Allah tun da shi a gani ne suka ce to ai gani ya ta'allaka da da muhdasin abu fararen abu don ka shi ma fararen ne kaga sai a barka kwana to in an ce kawai ba su yadda da shi ba aka yi shiru kai sai ka ɗauka wai haka kawai ne suka ce ba su hujjoji suke kawo wani wurin har da ayoyi in kai kai haka ne ba sai ki kenan ka tafi gama magana ya kare an ba a nemi kare ta to wa'annan duka sifofin sa ne na azal والبس والبصير وسائر الاوصاف المشتقه من صفات القائمه بذاته da sauran sifofinsa da aka kago su daga sifa na Allah wanda ke tsaye da su da zatinsa wa hada wa hada al-ism wannan ismi min asma'i min asma'ihi daga cikin sunayensa ma al-ismul ladhi qablahu da kuma ismin da muka karanta kafin shi na da yake gwada zatin Allah din nan to lam yazalillahu bihima mawsufan Allah bai gushe ba yana abun sifantawa da su bai gushe ba tun azal kuma har abada ina ce lam yazal bai gushe ba kamar yadda muka karanta nan ko ko ya kace lam yazal lam yazal bi jami'i sifati wa asma'i bai kushe ba tun azal har abada tare da dukkanin sifofinsa da sunayensa mu shine lam yazal Allah ta'ala bi ma mawsufan wa kilahuma min awsafi al-azaliyya dukkan su biyu sifofin Allah ne na azal in ji al-Baghdadi to bari ka ji rikicin inda yake wannan duk ba rikicin bane ba rikicin nan malam yace wa ismun minha ga Allah ku tara hankula ku wa ismun akwai ismi kuma min ha wanda daga cikin uku mushtaqqun min af'alihi wanda aka tsago shi daga ayyukan Allah sunakai Allah ne wanda aka tsago su daga ayyukan Allah kalla wannan gurin kal khaliqi dala ba suna Allah bane al khaliqu yana cikin 79 nan war raziqu ar razzaqu ko ko ba shi wal adilu adilin sarki Allah ka shi na cikin hadisin muslim al-qudsi ko inna la haram inna la harrama zulma ala nafsi wa jaltu wa laqad haramtu ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa jaltu bainakum muharraman inda haramta wa kansa zalunci ne ya tabbatar wa kansa kenan adalci al-adilu wa nahawi zalika da kwatankwacin wa'annan wa kullu min duk wani suna istuqqa min fi'lihi wanda aka tsago shi daga aikin Allah lam yakun mawsufan bihi qabla wujudi af'ali bai zama ana sifanta shi da Allah ba kafin ya samar da wannan ayyuka wannan shine aqida wanda muke bi Abu Hasan al-Ash'ari duk wata sifa aka ce me wa kullu duk wani sura istuqqa min fi'li wanda aka tsago shi daga aikin Allah tunda Allah ya aiki aka tsago sunan daga aikin Allah al-khaliq maliki ai san da ya halitta ko aka tsago sunan daga aikin da yayi halittar da yayi ko to lam yakun mawsufan sai qabla wujudi af'ali kafin nan ba a sifanta shi da wannan so kafin ya halicci wannan halitta wa qad yakunu min azma'ihi kuma su wannan sunaken da ake tsago su daga aikin Allah yana sunan yakan iya zama kuma daga sunayen Allah ma ya tabil ma'anayi da ke daukan ma'anoni biyu sunan Allah ne shi ɗaya ne amma kuma yana daukan ma'ana biyu misali ahadu ma sifatun azaliyatun yana iya daukan ma'ana na ɗaya sifa ta azal wal akhar ma'ana na biyu fi'ilul lahu aiki na Allah aiki dangane da Allah suna ɗaya duk yana ɗauka kal hakimu misali a cikin sunan Allah akwai al hakim ko babu to yana ɗaukar ma'ana biyu yace in akaznahu to mun ku zama saura gashi nan dan layin nan zamu so kal hakimu yace kaman al hakim in akaznahu idan muka ɗauke shi bil hikmati muka fassara shi da hikima shine wisdom ko ilimi to allati hiya al-ilm wace ita ce ilimi wisdom to kana min asma'ihi al-azaliyya wannan sunan ya ya zama a cikin sunan dan Allah na ne azal kaga Allah yana tare da wisdom tun azal wa in akaznahu min ika min ikami af'alihi idan kuma muka dauke shi ala kibu din nan abadin tunda yana iya daukan kyautata ayyukansa Allah gwani ne a wurin aikin sa gyara su kyau yadda duk duniya ba wanda a halittarsa da yake zai aiki yayi kyau irin nashi wa itqani hada gyara aikin ya kyau shine hakimu to kana mushtaqqan min fi'li to nan kuma zai iya an tsago shi daga aikin Allah wala ne kuma min afsali azaliya to nan kuma bai zama daga sifofi an da ba kafu aikin a gyara shi lokacin da aka yi shi ya kyau din lokacin ne ya sifantu da wannan to me yasa me yasa Abu Muhammad ya iya bi malam shehin sana tambaya ina so a bani me yasa wannan shine mazabar malamin sa wanda kuka karanta ne me yasa ya bin malamin sa ya sake layi kuma me yasa dukkan majority mutane suka ki bin ra'ayin Abu Laban al-Ashari shehin na Ashariya a wannan a wannan ra'ayi me yasa majority har shi nan ba ta tare da abu da tsanana to me yasa suka bi suka bi ɗayan mazhaban na imam abul mansur al-maturidi me yasa a bani amsa saboda hatsari ne wato hatsari danganta Allah da fararen abu a ce sifar Allah kuma a danganta da wani fararen abu to suna sun ga wannan din ya fi kwanta musu na shi abul mansur al-maturidi majority haka haka haka duk shi anan mun ne suka sun sun sake mai mazaba su anan kam dai sun bi wannan cewa Allah suna kensa da sifofinsa gaba ɗaya azaliyai ne abadiyai azaliyai abadiyai duka zuruf ɗin sun haɗu duka sunaken Allah dan ka ce akwai sunansa wanda ba azaliyi ba to akwai akwai kamboyi da zan tago da yawa wanda kuma wajen billahi aji a faɗa wani abu kuma ba sa'a ba saboda haka dai sai mu dakata a nan a rike irin waɗannan shi abin da yasa nake kakkawo su a yi bayani sosai babi ne na akida kan ka karanta baka gane ba abu ne da ake so ka kulla ba wai ka je a sallah kana practice din ba ba babin practice bane wannan ba practical aspect bane ko abin nan principles ne da ake so ka kulle su a cikin zuciya don baka gane su ba me za ka kulle ka kudure abin da baka gane ba a shakku za ka yi ta fama da shi ka rasa ma za ka yi kudure shi a'a ka gane shi da kyau don shi yasa wasu malamai suke cewa tauhidi risala nan duk wanda ya karanta shi daga A din sa zuwa Z ya fahimce shi to akalla ya san tauhidi in dai karanta shi ya gane shi nake nufi
ba karanta wanda muke
kamar mashin an murda mashin ka an wuce shi kenan ai ah, ka gara ah, ka karanta risala alhamdulillah addu'a ma ko hada ma tambaya ka hau hada zufa a cikin dari so a karanta a fahimce shi insha Allah tauhidi kan ba wanda zai ma bori a kansa kuma dole in an samu sabani mu yi bayani saboda kar wata rana wani yazo yana magana kan ji ta bakuwa a kai ma ka san ta amma bayani a sha'ira su a ra'ayin su ana iya akwai sifofin Allah wanda wai su yana ga shi nan dai abun yana da nauyin dangana wa Allah wannan abun gaskiya amma su maturidi ina kowane sunan Allah kaf azali ne abadi kaga hankalinka a kwance sai ka ji abun ya fi ma tafiya ma kiriya ya za mai risala da ya zo abu zaidin shi kawai ina ya kalli gefe da mazaba ta tafi ya haka kawai ya aro mazaba kawai ya jona musa ya lafi da zalin lahu kashi suke bai gushe ba tun azal kuma har abada bai gushe ba tare da sunakensa da sifofinsa bai gushe ba kuma ya ɗaukaka a ce wai sifansa ko sunansa ya ɗaukaka a ce sifa wato abin nan sifansa halitta ne ko kuma a ce sunansa fahirre ne ya ɗaukaka gabar wannan ya ɗarkaka Allah ya taimake mu سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا اله غيرك نستغفرك ونتوب اليك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والفتح من سبيل نصر بلا خالد صلاه مستقيم وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.